أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستهديه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وآله وسلم وشر الأمور مهدثاتها وكل مهدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatu yau muna hudu ga watan sha'ban hijirar annabi muhammad sallallahu alaihi wa alihi wa sallam daga makka zuwa madina dubu daya da dari hudu da arba'in da daya wanda ya daidai da ashirin da tara ga watan uku shekara ta dubu biyu da ashirin miladiya kamar yadda muka saba haduwa a wannan majalisi mai albarka na mus'ab bin umair da ke cikin wannan unguwa ta hausawa zuwa a cikin birnin kano domin ci gaba da karatu a cikin wannan littafi mai albarka littafin lamiya ko kuma sharhin littafin lamiya lamiya ta shekul islam rahimahullahu ta'ala wanda abu rufaida yayi wa sharhi wannan kuma shine ne darasi na bakwai a cikin wannan littafi to kamar yadda muka ce za mu dinga karanta baitukan dayin kar a manta da su to insha Allah za mu karanta sannan sai kuma mu dora daga inda muka tsaya bismillahir rahmanir rahim ya sa'ili amma zabi wa aqidati ruzqal huda man lil hidayati yas'alu اسمع كلام محقق في قوله لا ينثني عنه ولا يتبدل حب السهابة كلهم لي مذهب ومودة القربى بها أتوسل ولكلهم قدر وفضل سابق لكنما الصديق منهم أفضل وأقول في القرآن ما جاءت به آياته فهو الكريم المنزل وأقول قال الله جل جلاله والمصطفى الهادي ولا أتعول وجميع آيات الصفات أمرها حقا كما نقل الطراز الأول وأرد عهدتها إلى نقالها وأصونها عن كل ما يتخيل أبحا لمن نبذ القرآن وراءه وإذا استدل يقول قال الأخلل والمؤمنون يرون حقا ربهم وإلى السماء بغير كيف ينزل وأقر بالميزان والحوض الذي أرجو بأني منه ريا أنهل وكذا الصراط يمد فوق جهنم فموحد ناج وآخر مهمل والنار يصلاها الشقي حكمة وكذا التقي إلى الجدال سيدخل ولكل حي عاقل في قبره عمل يقارنه هناك ويسأل هذا اعتقاد الشافعي ومالك وأبي حنيفة ثم أحمد ينقل فإن اتبعت سبيلهم فموفق وإن ابتدعت فما عليك مؤول تعدرس دا يقباتا mun karanta baituka guda biyu wa jami'u ayati sifati umirruha haqqan kama na ala dirazul awwalu wa aruddu uhudataha ila nuqaliha wa asunuha an kulli ma yutakhayyalu wato dai game da ayatu sifat ko kuma asma'ullahi wa sifat to ajiya malam ya ce abinda ya shafi asma'ullahi wasifat ya kunshi al'amura guda uku al'amari na farko shine tabbatarwa shine tabbatarwa allah maɗaukakin sarki dukkan wasu sunayensa da sufofinsa wa'yanda shi da kansa ya tabbatar wa kansa a cikin alkur'ani ko kuma annabi sallallahu alaihi wa alihi wasallam ya tabbatar da su a cikin hadithai ingantattu sannan na biyu wayannan sunayen Allah da sufofi sun kunshi kuma korewa ma'ana akwai kuma wayanda ake korewa Allah subhanahu wata'ala su su kuma wayannan shine kore masa dukkan wata sifa cikin sufofi na tawaya da aibu wayanda ya korewa kansa a cikin alkur'ani ko kuma annabi sallallahu alaihi wasallam ya kore masa su a cikin hadithai ingantattu sannan sai kuma abu na uku rashin yin ilhadi a cikin sunayen allah da sufofinsa wannan shi kuma ta rashin wato yin fito na fito da yin watsi da ainihin wani suna cikin sunayen allah ko wata sifa cikin sufofinsa ba tare da wato kai imani da wannan sunaye nasa da sufofinsa ba tare da kaifiya ba ba tare da wato misali ba ba tare da karkatarwa ba ba tare da korewa ba ya karantar da mu maganganun malamai akan haka to sai muka zo kan wata gaba ta fa'ida ko قال المؤلف رحمه الله ya ce fa'idatun ga wata fa'ida ƙawa'idun fi asma'illahi wa sifati wato ƙa'idar da wato ake gina sunayen Allah da sufofinsa a kanta wato akwai wasu ƙa'idoji wa'yanda a kan waɗannan ƙa'idoji ɗin sunayen Allah da sufofinsa suke gudana ƙa'idojin guda biyar ne alƙa'idatul ula ƙa'ida ta farko anna asma Allahi haƙiƙa sunayen Allah kullaha ga baki ɗayansu husna kyawawa ne ba wani suna wanda yake na Allah ne da ma'anarsa ba ta da kyau sunayen Allah dukkaninsu kyawawa ne wa anna sifatahu kullaha kuma dukkan wata sifa cikin siffofin Allah ta'ala uliya madaukakiya ce wannan ka san da wannan ka'ida liqaulillahi ta'ala fil asma saboda fadin Allah ta'ala game da sunayensa yace walillahi asmaul husna fad'uhu Allah maɗaukakin sarki yana da sunaye alhusna mafiya kyau fadu'uhu in za ku roƙe shi ku yi tawassuli da waɗannan sunayen wajen roƙonsa wa ƙaunihi ta'ala fi sifat da faɗin Allah ta'ala game da sufofinsa ya ce walillahi matsalul a'la ma'ana Allah yana da sufofi mafiya ɗaukaka ai alwasful a'ala walillahi alwasful a'ala suffa madaukakiya ta tabbata ga Allah kaga kenan ka'idar da ake gina sunayen Allah da sufofinsa a kanta guda biyar ta farko shine ka gane sunayen Allah kyawawa ne akan wannan ka'ida ta kowane suna cikin sunayen Allah mai kyau ne da kowace sufa cikin sufofinsa madaukakiya ce ka'ida ta farko kenan tambihun yace ga wani jan hankali amma ba'adu sifat amma dangane da wasu sufofi allati tahtamilu dhamm wa'anda su wa'annan sufofin suna iya ɗaukar ma'ana ta zargi ma'anar zaka ji kila tana iya ɗaukar ma'anar da take ba mai kyau ba ko kuma ta zargi kalmakaru kalmakri kaman makirci kaga wannan ainihin wato sufa ta makirci sufa ce da tana iya ɗaukar zargi fi ƙaunihi ta'ala ta zo cikin faɗin Allah ta'ala wa yamkuruna wa yamkurullah wallahu khairul makirin wa yamkuruna suna ƙulla makirci wa yamkurullah Allah yana mayar musu da sakamakon makircinsu wallahu khairul makirin Allah shine mafificin masu makirci to yanzu kaga anan Allah ta'ala ce wa yamkuruna shi ma sai ce suna makirci wa yamkurullah Allah shi ma yana yi to kuma an ce dukkan wata sufa cikin sufofin Allah kyawawa ne to ga wata kalma ta almakaru makirci tana da wata fuska mai kyau idan aka jingina ta zuwa ga Allah to ta zama mai kyau na fata an gane idan aka zalince ka sai ka rama zalincin da aka yi ma wanda ya zalince ka shine azzalimi kai rama akai ina fata an gane mutum sai yadda ke ka shine mai laifi ka ji zafi sai ka rama kai da karama ba kai laifi ba shi yasa su ne suke kulle-kulle wajen cutar da addini da cutar da annabawa da masu da'awa na addini Allah ce wa yamkuruna suna ta kulle-kulle su yi mitin cikin dare su yi mitin a wani guri wanda yake boyayye su yi mitin a kaza suna ta kulla makirci Allah ta'ala ce wa yamkurullah Allah yana ta warware makircinsu yana kuma mu'amalantarsu da irin sakamakon makircin da suka aikata sannan akwai sifa ta alkaid shi ma dai da hausa sai a ce makirci makida fi kaunihi ta'ala ita ma wannan sifa ta makida ta zo cikin faɗin Allah ta'ala innahum yakiduna kaida wa akidu kaida Allah ya ce innahum hakika su ya kidu na kaida suna kulla makida wa akidu kaida Allah ta'ala ce ni kuma ina mayan musu da sakamakon makida su wa nahawihima da makamantan irin waɗannan sufofi la yusafullahu biha to irin waɗannan sufofin ba a siffanta Allah da su illa bil qaidi sai in an yi musu qaidi ba za ka sufanta Allah da su saki ba ƙaidi ba sai ka yi musu ƙaidi yuƙal sai a ce yamkuru lilmakirin wa yakidu lilka'idin amma ba sufarsa ba ce almakiru ba sufarsa ba ce alka'idu kamar yadda kake ce Allahu ar-Rahman ka ce to Allah ya ce wa yamkurullah da haka sunan Allah ko sufarsa almakiru a an fahimta amma ana iya mata kaidi shi Allah maɗaukakin sarki idan aka ƙulla kaidin shi kuma ya mai da martani duk lokacin da kaga irin waɗannan to martanin ya mayar yamkuru lilmakirin yana yin makirci ko yana mayar da makircin masu makirci wa yakidu lilka'idin yana ramawa ko yana mayar da martani ga masu wato makidar masu yin makida wa haka za haka dai in kaga irin waɗannan haka za ka mu'amalance su wala ya juzu tasmiyatun lahi biha amma baya halatta a ambaci Allah da waɗannan sufofi ka an yi samma kamar a ambaci Allah da almakiru awul ka'idu baya halatta a cewa Allah almakiru baya halatta cewa Allah alka'idu ko da yake in an yi irin wannan shi ma yana mai da martani ta irin wannan hanyar don haka kenan in ka cire irin waɗannan su kuma kaji yadda za ka mu'amalance su amma in ba su ba duk wata sufa ta Allah maɗaukakin sarki maɗaukakiya ce duk wani suna na Allah mai kyau kaga a nan ma dangane da Allah wannan sufan mai kyau ce yaki innahum yakiduna kaida to wannan sufar tasu ba mai kyau bace Allah da ya ce wa akidu yanzu shi da ya siffanti da wannan wa akidu kaidan bayan su sun yi nasu makidar to wannan shi sufar yabo ce a gare shi wayan kuruna su da suka yi kulle-kullen makirci makirci laifi ne makirci ba sufa ba ce mai kyau amma da allah maɗaukakin sarki suka kulla wa addininsa da annabawansa makirci sai ce wayan kurullah to yanzu da allah ya yi siffanci da wannan siffa ce ta ramuwa na fata an gane alƙa'idatu thaniya ƙa'ida ta biyu anna asma allahi wa sifati lalle sunayen Allah da sufofinsa gairu mahsuratin bi adadin mu'ayyanin ba ababen lissafewa ba ne da wani adadi ayyananne ba wanda ya san adadin sunayen Allah ko adadin sufofinsa liƙaunihi sallallahu alaihi wasallam abinda ya sa muka ce Allah maɗaukakin sarki kaɗai ya san adadin sunayensa da sufofinsa saboda faɗin annabi sallallahu alaihi wasallam as'aluka Allahumma a wata addu'a da manzon Allah yake yace as'aluka Allahumma ina roƙonka ya Allah bi kulli ismin da duk wani suna huwa laka da yake naka ne sammaita bihi nafsaka da ka ambaci kanka da shi aw anzaltahu fi kitabik ko ka saukar da shi a cikin littafinka aw allamtahu ahadan min khalqik ko ka sanar da shi wani daga cikin halittarka aw ista'tharta bihi fi ilmi al-ghaibi inda ko kuma kai kake banta da shi a cikin ilimin gaibinka kaga kenan akwai sunayen da Allah yake bance su a ilimin gaibinsa ba wanda ya gaya wasu sahihun akhrajahu ahmad wal albani fi sahiha qala al-allamah ibn uthaymin rahimahullah allama ibn uthaymin rahimahullah yana faɗa fi sharhi lam'atul i'tiqad a cikin sharhin littafin nan na lam'atul i'tiqad yace wa masta'athara Allah bihi fi ilmi al-ghaib indahu abinda Allah yake bance shi da sani a cikin ilimin gaibin sa la yumkinu hasruhu wannan ba a da ikon ba zai iya yiwa a kirge shi a kididdige shi ba walal ihatatu bihi kuma ba za a iya kewaye yawansa ba a ce ga adadin sa dan ya ce shi yake bance shi da sani tunda bai sanar da wani ba bai kuma saukar da shi a cikin wani littafi ba kaga ba wanda zai ce ga iya adadin abin da shi yake banta ya bawa kansa sani amma hadith amma in ka go ka ci karo da hadithin inna lillahi tis'atan wa tis'ina isman Allah yana da suna 99 man ahsaha wanda ya kiyaye su da khalal janna zai shiga aljanna hadithin bukhari da muslim fa ma'anahu ma'anar wannan hadithin inna min asma'illah ai ma'anarsa yana daga cikin sunayen Allah tis'atan wa tis'ina suman akwai wasu 99 ba wai suke nan ba daga ciki ne akwai wasu 99 man ahsaha wanda ya kiyaye su da khalal janna zai shiga aljanna walaysa muradu hasru asma'ihi ta'ala bi hadha al-adad ba wai hadisin yana nuna iyakance da kididdige sunayen Allah da wannan adadin na 99 ba wa huwa ka qaulika wannan daidai yake da faɗinka indi mi'atu dirhamin a'adattuha li sadaqa kamar ka ce ina da dirhami ɗari da na ware su na tanade su dan nayi sadaka fala yunafi an yakuna indaka darahimun ukhra wannan ai baya kore cewa kana da wasu dirhaman daban ko sai ka ce ina da naira dubu ɗaya da na ware ta zan yi sadaka da ita wannan ai ba shi ke nuna iya kuɗinka kenan dubu ɗaya ba kila wanda ka ware ce don yin sadaka ita ce dubu ɗaya kila kana dubu goma ko dubu ɗari ba a adattu hali gairi sadaka kila kuma kana da wasu adadin wanda su kuma ka tanade su ba don kai sadaka ba kila ko don ka ajiye ko don kai kasuwanci bi tasarrufin ko don kai wani tasarrufin da su da haka ka'ida ta biyu dai tana nuna mana cewa ba wanda ya san adadin sunayen Allah ko adadin sufofinsa sai shi alqa'idatu thalitha qa'ida ta uku anna asma Allah wa sifatihi kullaha anna asma Allah wa sifatihi kulluha tawqifiyya kuma ka sani hakika sunayen Allah da sufofinsa gabaki ɗayansu tauƙifai ne ba a kira wa Allah wani suna game da sunayen Allah da sufofinsa cewa aka yi kowa ya tsaya cak ba wanda ya isa ya ƙago wani suna komai kyan sai ya jingina wa Allah ko ya ƙago wata sufa ya jingina wa Allah wannan sufar sunayen Allah da sufofinsa tauƙifai ne Allah ne ya raɗa wa kansa su Allah ne ya ambaci waɗannan sufofin ya ce nasa ne liƙaulihi ta'ala saboda faɗin Allah ta'ala wala taqfu ma laysa laka bihi ilm kar ka bibiyi abin da ba ka da ilimi ko masaniya da shi wa ƙaunihi ta'ala da faɗin Allah ta'ala wa an ta ƙulu Allah kar ku faɗa akan Allah ma la ta'alamuna abin da ba ku da ilimi a kai wa ala hada akan waɗannan ayoyi bisa wannan ƙa'ida fa yajibu ya zama wajibi an na tawaqqafa mu tsaya inda nususul kitabi wa sunna a wajen nassosin alƙur'ani da hadisi la nazidu wala nunqisu ba za mu rage ba ba za mu ƙara ba li'anna zalika qaulun 'ala Allah bila ilmin domin hakan ƙarawa ko ragewar faɗin magana ne a jingina ta akan Allah bila ilmin ba tare da ilimi ba wa annahu darbun min al-ilhad wannan kuma wani nau'i ne na ilhadi da Allah ya ce wa zarul ladina yulhiduna fi asma'i to yana cikin ilhadi ka ce ai ga wani suna shi ma sunan Allah ne babu shi a Kur'ani ba annabi bane ya faɗe shi a cikin hadisi ingantacce kawai kai ne kake ganin ai ya dace a cewa Allah kaza kawai ka sa masa wannan suna wannan ya shiga cikin ilhadi tambihun jan hankali amma man lam yarid nafiyahu wala ithbatahu amma ma lam yarid nafiyahu wala ithbatahu min as-sifat amma sufofin da kore su ko tabbatar da su bai zo ba a nassi kaljisim kamar jiki wal jiha da jiha wato bangare wa nahwi zalika da makamancin haka fa dariqatu ahli sunnati fihi at-tawaqquf to matafiyar ahli sunna akan irin waɗannan sufofin wa'anda ba a kore su ba ga Allah ba a tabbatar wa Allah su ba to su matafiyar ahli sunna akan irin waɗannan sufofin at-tawaqquf tsayawa suke su ma fi lafazihi a wajen lafazan irin waɗannan sufofin fala yuthbitunahu ba sa tabbatarwa Allah wala yamfuna yamfaunahu ba kuma sa korewa Allah irin waɗannan sufofin li adami wurudi zalika saboda babu wani nassi da yazo da haka da hakan an zo irin wannan su ma sai tsaya a kansu ba sa cewa suffa ce ta Allah ba kuma sa cewa ba ta Allah bace dan ba inda yace tasa ce ba inda ya kore yace ba tasa bace wa amma ma'anahu fayastafsiluna an فإن أريد به باطل ينزه الله عنه وأما معناه أما جمد معنى إرو waɗannan sufofin fayastafsiluna anhu sukan yi fashin baki da ƙarin bayani ainihin wato a kansu fa in urida su ce fa in urida bihi batil idan ana nufin barna da wannan sifar yunazzahu Allahu an to za a tsarkake Allah ga barin wannan sifa din wa in urida bihi haqqun in ku ana nufin wani abu na gaskiya game da Allah ne fala yamtani'u ala alallahi fala yamtani'u ala Allah baya hanuwa a jingina shi zuwa ga Allah qabaluhu sai su karba wannan shine ka'ida da suke tafiya akai in ka koma cikin fatuhu rabbil bariya littafin da muke karantawa na sharhin muqaddimatul izziya za ka ga wannan ƙarin bayani كما جاء في قوله تعالى في أعظم الآيات كما يندزو أتكم فأن الله تعالى تكم في جرم آيوين القرآن إتتع آية الكرسي الله لا إله إلا هو الله باب وندي تنتنت أبوت تامس سيشي الحي رايي القيوم سيي لا تأخذه سنة جنجدي بايا كما شو ولا نوم كوبتشي a to tsallake a shafi biyu na hada kenan to a karkashin ta ne ko to alqaidatu rabi'a masha Allah jazakumullahu khairan ƙa'ida ta hudu anna asma'allahi kulluha ko kullaha anna asma'allahi kulluha ta dullu ala zatillahi wa ala sifati kuma haƙiƙa ka sani sunayen Allah gaba ɗayansu ta dullu ala zatillah suna nuni akan zatin Allah wa ala sifatihi kuma suna nuni akan sufarsa tadammunan wajen haɗawa wato dukkan sunayen Allah ƙunshe yake da sufarsa walal aks amma banda akasi ba duk siffar Allah ce ake tsamo tsago sunan Allah daga gare ta ba amma duk sunan Allah yana da sifa ba duk sifa ba ce take da suna amma duk suna yana da sifa shine ma'ana walal akas an gane wannan kama fi qaulihi ta'ala fi a'zamil ayat kamar yadda yazo cikin faɗin Allah ta'ala a mafi girman ayoyi Allahu la ilaha illahu Allah babu wanda ya cancanta a bautata masa sai shi alhayyo rayayye alƙayyumu mai wato tsayayye wanda ke gudanar da ayyukan bayi la ta'khudhuhu sinatun gangadi baya daukar sa wala nau ko bacci lahu ma fi samawati wa ma fil ard abin duk da ke cikin sama da abin da ke cikin ƙasa nasa ne man zalladhi yashfa'u wa ya isa ya ceto indahu a wajensa illa bi idnihi sai dai da izininsa ya alamu ma baina aidihim yana sanin abin da ke gaba gare su wa ma khalfahum da abin da ke bayan su wa la yuhituna bi shay'in min ilmi ba sa iya kewaye wani abu na ilimin Allah illa bi ma sha'a sai abin da shi Allah din ya ga dama ya so su sani wasi'a kursiyuhu samawat wal ard kursiyinsa ta yalwaci sammai da ƙasa wala ya'udu hifdhuhuma kula da sammai da ƙasa baya masa nauyi wa huwa al-aliyu shi madaukaki ne al-azim mai girma kaga wannan sura wannan aya ishtamalat hadhihi al-aya wannan aya ta kunshi ala khamsati asma sunaye guda biyar lirabbi azza wa jal na na ubangiji mai girma da daukaka wa kullu ismin minha kuma kowane suna daga ciki mutadamminun li sifatin ya kunshi sifa haka za ga su kamar haka suna na farko Allahu kaga suna ne asifa al'ilahiyya ubangijintaka suna na biyu alhayyu sifarsa alhayatu rayuwa alƙayyumu suna na uku kenan alƙayyumiya ita ce sifarsa al'aliyu maɗaukaki sifarsa al'ulu ɗaukaka suna na biyar al'azim sifarsa al'azma girma an kowane suna a nan yana kunshe da sifa to amma abin da yake so ka gane ka'idar da muke kanta shine ba kuma duk sifa bace take da suna alƙa'idatul khamisa ƙa'ida ta biyar anna sifatin lahi tanqasimu ila ismail ka sani sufofin allah sun kasu kashi biyu subutiya wa salbiya akwai tabbatattu akwai korarru fasubutiya tabbatattu ma asbata Allahu li nafsi sune waɗanda Allah ya tabbatar wa kansa su ka sam'i wal basar kamar ji da gani fi qaulihi ta'ala cikin faɗin Allah ta'ala wa huwa samiul basir shi mai ji ne mai gani ne wasalbiya korarru hiya allati nafaha Allahu an nafsi sune sufofin da Allah ya kore wa kansa su kal waladi kamar da walwalidi da mahaifi fi ƙaunihi ta'ala cikin faɗin Allah ta'ala lam yalid wa lam yulad bai haifa ba ba a haife shi ba wa ka zulmi kamar zalunci fi ƙaunihi ta'ala cikin faɗin Allah ta'ala wa la yazlimu rabbuka ahada ubangijinka baya zaluntar kowa sai baiti na tara shi kuma a wannan baitin zammu ahalil bid'i fi taqdimihim ara ar-rijal ala nusus a cikin wannan baitin na tara shi kuma malam yana zargi ne ga ma'abota bid'a waɗanda suke gabatar da ra'ayoyin mutane akan nassi ga nassi kuma sai su ce ma aiwa da ma ya ce kaza ga aya karara ta ce ai kaza sai su ce to ai kuma malam wane ko kuma wane shi kuma ya ce kaza ga hadisi ingantacce karara sai su ce to ai kuma malam wane ya saba wannan hadisi ya ce kaza to akwai zargi game da waɗanda suke gabatar da ra'ayoyi akan nafsi qala an-nazim rahimahullah ubuhan liman nabadha al-quran wara'ahu wa idha istadalla yaqulu qala al-akhtal yace ubuhan ya fassara wasu ɗaiɗaikun kalmomi kamar guda uku akwai ƙubuhan akwai nabaza akwai al'akhtal ƙubuhan ay bu'udan nisanta ta tabbata liman nabaza alqur'ana ga wanda yayi watsi da alqur'ani wara'ahu a bayansa ga qur'anin amma ya ajiye shi a baya baya gabatar da shi a gaba ta yanda in ya tashi al'amura zai sa alqur'ani yayi masa jagora kawai ya jefa shi baya baya ainihin waiwayarsa wa idastadalla idan ya tashi kafa dalili ko hujja maimakon kaji ya ce qala Ƙalar rasul ko ƙalar sahaba ya ƙulu sai ka ji yana cewa ƙalar akhtalu akhtalu ya ce shi waye akhtalu din nan wa huwa sha'irun nasrani wani mawaƙi ne kuma kirista mutum ana magana kawai ka ji ya ce ai kamar yadda bob ya faɗa a abin nan shekara sai ya ɗauko maka wani arne sai ko ana wata magana ce ya yi daidai da wannan mawaƙin nan michael jackson da ya faɗi kaza kaza a lokaci kaza ko wani filosofa misali ya ɗauko ma ra'ayin wani wani ya ce yawwa haka aristotle ya ce ko plato ko jeje rosu ko maria montessori ko socrates ko masu ne filosofas ɗin ba لما انتهى النازم رحمه الله عن الكلام في مسألة الصفات yayin da mawaƙin wannan littafi ya gama magana game da mas'alar sufofin Allah shari'a sai kuma ya shiga firraddi wajen mai da martani ala ahalil bida'i akan 'yan bid'a wal ahwa da ma'abuta son zuciya allazina yu'riduna waɗanda suke fito na fito suke watsi alistidilal ko yu'riduna suke yin watsi alal istidlal gabarin kafa hujja ko dalili bil kitabi da alqur'ani wa sunna ko hadisi wa yastadilluna bi aqwali rijal sai su dinga kafa hujja da dalilansu da maganganun wasu mutane kama huwa adatuhum kaman yanda wannan ita ce al'adar su fi kulli zamanin a kowane zamani wa makanin da kowane guri wa min dalalatihim al-khatira yana daga cikin ɓace-ɓacensu mai matuƙar haɗari istidilalihim kafa dalili da hujjarsu bil baitil mansub da wani baiti da ake danganta shi lirrajulin nasarani ga wani mutum kirista wa huwa al shine akhdalu zaka ji baitin nasa wa zalika fi inkarihim sifatal kalami lillah wannan kuma suna kawo baitin wannan kiristan ne a inda suke yin inkarin sufar alkalam zance lillahi ga Allah subhanahu wa ta'ala sun ce wai Allah baya magana in sun tashi maimakon su kawo ma wata aya da za su kare wannan ra'ayin su cewa Allah baya magana ko su kawo wani hadisi sai su kawo hujjar sai su kawo baice shi wannan afdal din wa huwa qaulul qauluhul khabib ita ce wannan magana tasa kazama ga baitin nasa innal kalama la fil fuadi wa innama جعل اللسان على الفؤاد دليلا wai innal kalama shi zance da kake kallonsa la fil fuadi a zuciya yake wa innama ju'ila lisan kawai akan sanya harshe ne dalilan ya zama jagora alal fuadi akan abin da ke cikin zuciyar an fahimta sai su kafa hujja da wannan da haka sai su ce ai innal kalama ici zance ba a bake ke ba lafin fu'adi a zuciya yake inna ma ju'ila lisan kawai harshe an sanya shi ne dalil ya zama ɗan jagora alal fu'adi akan abin da zuciya take kunshe da idan aka zance a zuciya ke ba a harshe yake ba sai su kafa hujja da wannan wa yaruddu alaihim shaykhul islam ibn taymiya rahimahullah fi majmu'il fatawa shaykhul islam ibn taymiya ya mayar musu da raddi a cikin littafin sa majmu'ul fatawa mujalladi na shida shafi na 296 zuwa 297 bi qaulihi da fadin sa wani hadha kana mimma yushanna'u bihi dan haka ne ya kasance daga irin abin da ake ganin munin sa ko ake munana shi ala ha'ula'i akan wayancan masu kafa hujja da Allah baya magana annahum hutajju su fa sun kafa hujja ne fi asali dinihim a asalin wannan aƙida tasu wa ma'arifati haqiqatil kalam kuma sun kafa hujja wajen sanin haƙiƙan wai me ake nufi da zance ko magana kalamun lahi wa kalamu jami'il khalq zance ne na Allah ko zancen sauran ababen halitta bi ƙauli sha'irin nasarani wai su suna gane maganar ko suna fassara magana ko suna sanin hakikanin magana ne ta hanyar ɗauko baitin wancan mawaƙin kirista shine yake fassara mai ake nufi da magana wanda a kanta suka gina Allah yana magana ko baya in yana yi ga yadda take yuqalu lahu al wanda wannan mawaƙin ana kiransa akhtal inda yake ta innal kalama la fil fuadi wa innama ju'ila al-lisanu 'ala al-fuadi dalila wa wa qad qala ta'ifatun inna hadha laysa min shi'ri ko da yake wasu suna cewa ai wannan wai ba waƙar sa bace wannan ba waƙar akhtal bace wa bi taqdiri wa bi taqdiri an yakuna min shi'ri idan mun kaddara ma cewa wannan waƙar cikin wato wannan baitin cikin waƙar sa ce fal haqa'iqul aqaliyya wannan kawai abubuwa ne haƙa'ik na hankali da hankali wato ba magana bace ta nassi magana ce ta hankali wasamma lafzal kalam alladhi yatakallamu bihi jami'u bani adam la yurja'u fihi ila qawli alf sha'ir aw musamma lafzal kalam ko kuma ambatan lafazin zance alladhi yatakallamu bihi jami'u bani adam irin zancen da dukkan ɗan adam ko bani adam suke yin magana da shi la yurja'u fihi ba za a koma ba a cikinsa ila ƙauli alfi sha'irin zuwa ga mawaƙi ko da ya kai dubu an fahimta gane ko fassara mana me ake nufi da magana ta Allah ko kuma ta abin halitta ba za mu koma zuwa ga maganar mawaƙa ba ko da sun kai su su dubu fadilin a ce mawaƙa dubu fadilin masu falala da an ya kuna sha'irin nasaraniyan ballantana kuma mawaƙin ma ya zama kirista ka ɗauki mawaƙa dubu kuma mawaƙan ma guda dubu kuma su zama maɗaukaka to ba za mu ɗauki maganar su su fassara mana me ake nufi da kaza ko kaza a musulunci ba ballantana kuma wani mawaƙi wanda yake kirista اسمه أخطل والنسونس أخطل والنصارى قد عرف أنهم يتكلمون في كلمة الله بما هو باطل bayan mun san cewa kiristoci sukan yi maganganu game da kalmomin ubangiji da abin da yake na ƙarya ba gaskiya ba wal khatal fil lugha shi kalmar al khatal din ma a larabci huwa al khata fil kalam shine kuskure a cikin magana da haka akhtal wanda yafi kowa kuskure kenan faƙad an shada fihimul munshid shi yasa wani mawaƙi ya yi waƙa a kansu ya ce ƙubuhan liman na bazal ƙurana wa ra'ahu wa idasta dalla ya ƙulu ƙalal akhbalu wa qad qala ibn al-qayyim rahimahullah fi nuniya ibn al-qayyim rahimahullah shi ma ya faɗa a cikin littafin sanuniya yace wa daliluhum fi dhaka baitun qalahu فيما يقال الأخطل النصراني يا قومي قد غلط النصارى قبل في معنى الكلام وما اهتدى لبياني ولأجل ذا ظنوا المسيح إلههم إذ قيل كلمة خالق الرحمن ابن القيم كتاب ودليلهم ويهج السوء في ذاك أكون وانشان أكيدا بيت ونبيتي قاله fi ma yuqalu wato cikin abin da ake faɗa qalahul akhdalun nasarani al akhdalu ba nasare din nan shi ya faɗi wannan baitin ya qauli ya ku mutane qad galidan nasara to ai kiristoci ma sun yi kuskure qablu tun gabanin haka fi ma'anar kalam a cikin ma'anar zance me ake nufi da kalam dama can tun kafin akhdal din kiristoci suna da kuskuren fahimta game da me ake nufi da kalam to sai kuma ga wani banasare a cikin sun ya zo ya fassara ma'anar kalam to kuma wai da wannan ma'anar kalam din da ita za a kafa hujja wajen kalamun lahi yana zance ko baya zance wa mahtada wa mahtada li bayani basu shiryu ba wajen yin bayanin me ake nufi da alkalam wa li ajali dan haka ne zannul masiha ilahahum suka tsammaci almasihu annabi isa shine ubangijinsu ai wajen kuskuren fahimtar me ake nufi da kalamu shi yasa suka zaci annabi isa ya zama shine abin bautarsu idh qila kalimatu a idh qila kalimatu khaliqin rahmani lokacin da aka faɗi wata kalma ta khaliƙin mai halitta rahmani mai jin kai sai kawai suka ɗauke ta suka ɗora ta akan annabi isa suka ce shi ne abin bautarsu kaga wajen fahimtar mai ake nufi da alkalam su ma kuskure suke tun tale-tale to ina za a ɗauki maganar kuma wani mawaƙi a cikinsu a ce da ita za a kafa hujja wajen samo mana fassarar alkalam da aka wancan baiti innal kalama la fil fuadi wa innama ju'ila lisanu ala al fuadi dalila ba zai zama hujja ba maganar wata wani kirista ne ba za mu dauke ta ba wajen fassara me ake nufi da kalamullah sai dai ayar alqur'ani ta fassara mana ko hadisan annabi sallallahu alaihi wasallam ko fahimtar magabata na kwarai wala shakka anna man nazara fi ammati ahli al bid'a yace ko shakka babu duk wanda yayi duba zuwa ga gabaki ɗayan ma'abota bid'a yajidu zai samu anna man sha'a dalalihim matsirar batansu mafarar batansu huwa adamu tamassuk bil kitabi was sunna dalilin batansu na farko shine ainihin wato rashin rukun su da littafin Allah da sunna imma fil i'tiqad ala al uqul ko dai fil i'timadi kai ko dai saboda dogaran su ala al uquli akan hankula wal ara da ra'ayoyi aw al manamat ko bafarkai awul hikayat ko hikayoyi aw gairi zalika ko wani haka mimma ja'aluhu masdaran lahum wanda suka sanya shi ya zama shine mashayar su mafuffuga wato magangara a gare su filistidilal wajen kafa hujja in sun tashi kafa hujja su kawo maka wato hankali ko su kawo ma ra'ayoyin wasu mutane ko su kawo mafarki yayi wani ya taba mafarki an ce masa kaza ko su kawo wasu hikayoyi marasa asali wa hadha dalalun mubin wannan kubata ne mabayyani a madadin musulmi ya dinga kafa hujja da qur'ani da hadisi ya koma da kamaka ne kama qala Allah ta'ala kamar yadda Allah ta'ala ya ce wa ma kana lil mu'minin wala mu'mina bai dace ba ga mu'mini namiji da mu'mina mace idan qada Allah wa rasuluhu amran idan Allah da manzansa suka zartar suka hukunta wani al'amari an ya kuna lahumul khiyara shi muminin nan ko muminan nan su kasance suna da wani zaɓi min amrihim daga al'amarinsu wa man ya'si Allah wa rasula duk wanda ya saba wa Allah da manzansa ba qad dalla dalalan mubina lalle ya bata bata mabayyani wa qad ja'ala an-nabiy sallallahu alaihi wa sallam al-isma lalle manzan Allah sallallahu alaihi wasallam ya sanya kariya min ad-dalali daga bata huwa tamassuku bil kitabi was sunna shine riko da littafin Allah da sunnar annabi sallallahu alaihi wasallam duk wanda baya so ya bata to ya riko da waɗannan kama qala sallallahu alaihi wasallam kama yadda manzan Allah sallallahu alaihi wasallam yace taraktu fikum amrayn na bar muku wasu al'amura guda biyu lan tadillu ba za ku taba bata ba duk wata hayaniya duk wani irin ainihin wato a hadarin rika duk wasu irin ainihin fama da miyagun aƙidu da ake yi ba za ku ɓata ba matukar ma tamassaktum bihi ma matukar kun yi riko da su waɗanne al'amura ne guda biyu kitaballahi wa sunnati nabiyyi littafin Allah da sunnar annabin sa sallallahu alaihi wasallam sahihun kama fil mishka wannan hadisin sahihi ne qala al imam al-shaykh al imam al albani rahimahullah al ismatu min al inhirafi kariya daga karkacewa hanya wa dalali da bata innama huwa tamassuku bil kitabi was sunna kawai sai ka rike littafin Allah ka rike sunnar manzon Allah kam to in kai haka ba kai ba bata da izinin Allah wa anna zalika hukumun mustamir kuma wannan wani hukunci ne wanda yana nan yana ci gaba ila yawmil qiyamati har zuwa ranar alkiyama fala yajuzu tafriqu baina kitabillah wa sunnati nabiyhi sallallahu alaihi wasallam baya halatta bambantawa tsakanin littafin Allah da sunnar manzon Allah sallallahu alaihi wasallam aqwalul a'imma fi dhammi ar-ra'yi al-batil sai maganganun magabata game da zargin ra'ayoyi gurɓatattu wa qad ja'at an salaf salih yazo ainihin wato daga magabata na ƙwarai rahimahumullah atharun kathira wato an samu maganganu da yawa fitta hadiri game da tsawatarwa min al'ara daga bin ra'ayoyin mutane wa zammin ra'ayi da kuma zargin shi kansa ra'ayin wa ahalihi da ma'abota ra'ayi ومن ذلك daga cikin maganganun magabata an Umar bin Al-Khattab radiyallahu anhu qal an karbo daga Umar dan Khattab Allah ya kara masa yadda yace iyyakum wa ashabar ra'ayi ku kiyayi ma'abota ra'ayi fa innahum a'da'u sunan domin dukkan waɗanda ba sa gabatar da ainihin wato abin nan waɗanda ainihin wato ba sa gabatar da nassi ko qur'ani ko hadisi sai su gabatar da ra'ayi to fa innahum a'da'u as-sunan wa'annan ainihin wato makiya sunnonin annabi sallallahu alaihi wasallam ne a ayathumul ahadith hadisan ne suka gagare su an yi hafazuha suka kasa haddace su fa qalu bir ra'ayi sai suka tafi suna faɗar ra'ayoyi fa dallu suka bata fadallu suka bata wa adallu suka bata mutum ya kasa haddace alqur'ani ya kasa haddace hadisan manzo Allah sallallahu alaihi wasallam sai ya rike waƙoƙi ya sai ko ya rike tatsunoni tatsuniyoyi da hikayoyi ya cika su da mafarkai kawai ya rike su aka in ya zo kawai ya ta kawo mutane kissa ka rasa a wani littafi take wa ya faɗe ta ina tushen ta ina ingancin ta babu lalle kam alqur'ani sai an zauna an fafata sai an hana ido bacci lalle ayoyin alkur'ani kamar yadda annabi sallallahu alaihi wasallam ya ce ko da suratul baqara wala yastati'u hal batala masu malalata wanda suke yan zaman banza ba sa iya haddace ko da suratul baqara ballanta na kuma ragowar surorin alkur'ani da haka duk wanda kaga lalle ya haddace alkur'ani ko shakka babu wato ragowar mazan jiya ne lalle an an an fafata an hana ido bacci an haƙura da wasu abubuwa na jin daɗi da hargowa da hayaniya an haƙura da shiga cikin hayaniya 'yan ƙwallon ƙafa da sauransu lalle an keɓance lalle an ɗan shiga wata 'yan halwa ko da ta ainihin wato ta wuni ce wajen aga cewa an haddace wasu ayoyi ko kuma ka haddace hadisi ko da arba'un hadith ne to in mutum ya kasa haddace waɗannan da haka shine malai yake cewa abin nan sayyidina umar yake cewa a ayathumul ahadith rike hadisan da haddace su ne ya gagare su ya buwaye su an yi hafa zuha ba za su iya haddacewa ba fa qalu bir ra'yi to tunda ba za su iya rike nasi ba sai duk lokacin da za su yi magana sai su faɗi ra'ayinsu fadallu da haka sun bata wa adallu kuma sai su batar atharun sahihun wannan athar ne wanda yake ya inganta zuwa ga sayyidina Umar akhrajahu lalaka'i fi usul al-i'tiqad malan lalaka'i ya faɗe shi a cikin usul al-i'tiqad wa ibn abdul barr fil jami' وعن العوزائي رحمه الله تعالى أنكر أولك على العوزائي الله يمس رحمه يتي عليك بآثار من سلم واجبيني أكنك كريكي maganganun waɗanda suka gabata wa in rafadakan nasu ko da mutane sun yi watsi da kai ba sa sauraron ka wa iyyaka wa ara'ar rijal ka kiyayi rike ra'ayoyin mutane wa in zakharafu halaka ko da sun kawata maka su bil qawli da maganganu fa innal amra yanjali domin al'amari yau da kullun zai yayi zai bayyana wa anta ala dariqin mustaqim sai ka ganka kana kan tafarki miƙaƙe tunda dama ka rike gaskiya ko da yake yanzu ba a fahimce ka ba an kyamace ka an yi watsi da kai to ka tsaya a hakan kowa komai zai yayi duhu ya bude ya yayi ainihin yayi duk gaba ɗaya ya kwaranye sai ganka akan hanya kake don haka duk mai son ya shiryu dole ya dawo kan hanya kai ya ci gaba da tafiya atharun sahihun wannan shi ma athar ne ingantacce a kharajahu ibn ibn abdul bar fil jami' wal khatib fi sharaf ashabil hadith wa rawa ibn abdul bar fil jami' ibn abdul bar ya rawaito cikin littafin sa al jami' bi sanadin hasanin an al imam ahmad da sanadi ingantacce zuwa ga imam ahmad ya kulu yana cewa la takadu tara ahadan nazara fi hadha ar-ra'i illa wa fi qalbihi dagan yace ba da wahala ka samu wani yana nazari yana yin duba yana kafa hujja da irin waɗannan ra'ayoyin na mutane ba aya ba hadisi illa wa fi qalbihi dagal face sai ka samu a cikin zuciyarsa akwai gurbata addagal huwal fasad shine barna sai ka samu a cikin zuciyarsa akwai jagwalgwalo akwai ainihin datti wa yaqulu ibn abi daud rahimahullah fil ha'iyya ibn abi daud yana faɗa a cikin littafin sa ha'iyya yace wada anka ara ar-rijali wa qawluhum fa qawlu rasulillahi azka wa ashrahu ya ce wada an ka ara'ar rijal ka yi watsi ka bar ra'ayoyin mutane wa ƙaunahun da maganganunsu fa ƙaunu rasulillah maganar manzan Allah azka ita tafi tsafta wa ashirahu ita tafi fitowa fili ita ce da kaji ta zaka ji ta wadihan ba ta buƙatar sai an zauna a ita karatu ka ji ba ka ganewa hadisin manzan Allah ana faɗa zaka ji ka fahimce shi sallallahu alaihi wa sallam fa'idatun wa qad dakhala fi hadha al-bab ma waqa fihi an-nasu al-yawm lalle zai iya shiga ya shigo cikin wannan babin da muke magana a kai irin abin da mutane suka fada cikinsa a yau minat ta'assubil mazhabi na ra'ayin riƙau na mazhaba alfar'i wadda ita mazhaban nan reshe ce haithu yuqaddimuna mazahibahum ta yanda za ga wasu suna gabatar da mazhabobinsu ala nususil kitabi was sunna sama da nassosin alqur'ani da sunna wa hadha batil wannan shi ma barna ce wa mukhalifun liman haja immatul mazahib kuma ya saba da tsari da manhajin waɗannan manyan malamai masu wannan mazhabobin wal fiqh manyan malaman fiqh li'anna kulla wahidin minhum domin kowane ɗaya daga cikin manyan malaman fiqhun nan da muke ji da su imamu abu hanifa imam malik imamu shafi imamu ahmad bin hanbal musarrihun bi annahu kowanne daga cikin su ya bayyana cewa la yuqaddamu qawluhu kar a kuskura a gabatar da maganarsa ala qaulillah akan maganar Allah wa rasulihi sallallahu alaihi wasallam ko a gabatar da maganarsa akan maganar manzon Allah sallallahu alaihi wasallam wa ilaika ba'd aqwalihim fi dhalik ga wasu daga cikin maganganun su akan haka qala imamu abu hanifa imamu abu hanifa rahimahullah yana cewa idza qulta qawlan idza qultu qawlan in ka ji na faɗi wata magana yukhalifu alkitabu yukhalifu kitab Allah yukhalifu kitab Allah ta'ala idan ka ji na faɗi wata magana da ta saba wa littafin Allah ta'ala wa khabari rasul sallallahu alaihi wasallam ta saba wa hadisin manzon Allah sallallahu alaihi wasallam faturu ku kauli ku rabu da zance na inji imamu Abu Hanifa da ko da kana cikin maganganu kana cikin kawo maganganun imamu Abu Hanifa sai ka ci karo da wata mas'alarsa wadda kuma akwai hadisi ko aya da ta rushe wannan magana to kaji ya ce ka yi watsi da maganarsa ka ɗauki alkur'ani ka ɗauki hadisin annabi sallallahu alaihi wasallam inji imamu Abu Hanifa وقال الإمام مالك رحمه الله إمام مالك إمام دار الهجرة الله يا مسا رحمه يتي إنما أنا بشر يتي كوي فني إنم فمتن أخطئ وأصيب إنا كسكري إنا ديدي فانظروا في رأيي كدوب رأينا فكل ما وافق الكتاب والسنة در رأينا دي داتي دا القرآن دا سنة فخذوه كما شكريكي wa kullu ma lam yuwafiqi alkitaba was sunna kitabi was sunna dukkan ra'ayina wanda ya saba wa alqur'ani da sunna faturuhu ku watsar da shi kan ku dauka injuwa inji imam malik wa qala al imam shafi'i rahimahullah imam shafi'i rahimahullah shi ma yace ajma'al muslimuna yace malaman musulunci sun yi ijma'i ala akan cewa anna man istabanat lahu sunnatun akan cewa duk wanda wata sunnar manzan Allah sallallahu alaihi wasallam ta bayyana a gare shi wata sunna ta bayyana a gare shi an rasulillah daga manzan Allah sallallahu alaihi wasallam lam yahilla lahu to baya halatta a gare shi an yada aha ya kyale wannan magana ta manzan Allah li qauli ahadin saboda maganar wani to ballanta na wani akhdalu wanda kirista ne ma an fahimta wa qala al imamu ahmad imamu ahmad rahimahullah imamu ahli sunnati wal jamaa yace ra'ayul auza'i ra'ayi ra'ayul auza'i wa ra'ayu malikin wa ra'ayu abi hanifata kulluhu ra'ayun yace ra'ayin malam auza'i ra'ayi ne ra'ayin maliku ra'ayi ne ra'ayin abu hanifata duk waɗannan ra'ayoyi ne wa huwa indi sawa ni a waje na daidai suke da ra'ayin imamul auza'i da ra'ayin imamu malik da ra'ayin imamu abunan imamu abu hanifa imamu ahmad yace ni duk a waje na ra'ayi ne duk daidai suke wa innamal hujjatu bil athar hujja tana karkashin hadisi a cikin su wanda waye ra'ayinsa da ya kawo ra'ayin ya jingina akan wani hadisi ya dogara da wani hadisi to ni ra'ayinsa zan dauka wa hadhihi yake cewa wa huwa indi sawa'un wa innamal hujjatu bil athar wa hadhihi hiya al aqwalu wa hiya wa hadhihi hiya aqwalu hadhihi al a'imma wannan sune maganganun waɗannan jagorori rahimahumullah Allah ya musu rahama tantiku bi wuduhin suna yin furuci a bayyane wajila da fitowa fili ala wujubi tamassuk an wajabcin yin ruko bil kitab da littafin Allah wa sunna da sunnar manzon Allah wa tanha kuma maganganun su suna hani an taqalidihim ga barin yin taqalidanci koyi da su duna dalilin wadihin ba tare da wata hujja bayyananniya ba au burhanin la'ihin ko wani wani dalili ko wani dalili wanda yake bayyananne walidhalika dan haka fa inna man tamassaka bin nusus duk wanda yake riko ko yayi riko da nassosi walau khalafa ba'd aqwalihim ko da ya saba da wasu cikin maganganun malaman nan la yakunu mubayinan lahum bayyi wato ba su yi hannun riga da su ba la yakunu mubayinan lahum bai zama mai yin hannun riga da su ba wala kharijan an dariqihim kuma bai zama mai tawaye ko ficewa daga dariƙar su ba bal huwa muttabi'un lahum bari ma shi mai bin su ne mutamassikun bi manhajihim mai yin riko ne da manhajin su wallahu almuwaffaq Allah ya datar da mu insha Allah sai mu tashi kan baiti na goma abinda muka karanta ya zama daidai Allah ya ba mu lada kuskuren da muka yi Allah madaukakin sarki ya yafe mana subhanakallahumma wa bihamdik ashhadu an la ilaha illa anta